can hadisi annahu qala sallallahu alaihi wa sallam fil madinati manzo Allah mai tsira da wancan ya faɗa cikin sha'anin Madina yace man ahdasa fiha hadasa wanda ya farar da wani abu a cikin Madina fararwa na wani abu ba mai kyau ba aw awa muhdisan ko kuma ya koye ba da mafaka ga wani ɓata gari fa alaihi la'anatullahi an ta'ala ta tabbata a kansa wal mala'ikati da la'antar mala'iku wan nasu ajma'ina da mutane baki daya to abin da aka dora wanda ije ya haifar da wata banna a Madina ko ya ba da maboya da mafaka ga mabannaci a Madina la yaqbalu Allahu minhu sarfan wala adla Allah kar ya karbi farillarsa ko nafila shi yasa nake ta jin hankalin mutane in za a tafi sai hattara da saye-sayen kayayyakin da za su tafi da shi wannan gari mai alfarma musamman kayayyakin da suka san ba masu kyau ba ne hukumar ƙasar ta hana to kai mu je tafi da shi in ma ba ta hana ba kamar su ta ba da ta zama ba mai kyau ba ce abin nan madina aka yi taro na duniya gaba ɗaya na malam musulunci a nan aka yanke cewa taba shanta haramun ne noma ta haramun ne sai da ita ma haramun ne aka sake taro na biyu aka sake tabbatar da wannan sau da haka mutum wanda zai je irasa abin da zai kai garin annabi alisama sai ya taba ko ya ɗauki wani abu irin su koken ya ce zai tafi da su wannan garin ba mutumin arziki wani wannan to irin wannan abubuwan in mutum ya yi wannan la'antar da annabi alaihi faɗa ita za ta faɗa masa in akwai wani mai karɓarsa a can shi ma haka za a masa shi kuma da je haka za a masa annabi alaihi ba zai faɗi wannan ita shi ba gari ne mai alfarma tun daga nan da annabi alaihi bai je garin ko a yanzu duk titunan madina hatta hanya ta kafa ba ce sai akwai mala'ika ba dare ba rana sai an tashi kiyama kuma gari ne mai alfarmar da kamar ziga-zigi garin yake almadinatu kalkiri tamfi habasa dubbara gurbi sai ta harbar da shi ko zai shekara ɗari a cikin yazo mutuwa sai ya fita shi sa so a ka'idar ƙasa wanda duk ya mutu a wajen madina ba za a shigo da shi ba dan ta harbar da shi ke kowaye shi shi yasa madina ko shugaban ƙasar bai isa ya aure a garin madina ba don ya aure ta za a fita da ita wani gari ba za su taɓa yadda ba ha ina mutum madina zai zai fita daga garin madina ai ba za su yadda ba ko lokacin da wani ɗan madina ya zo nan kano ya zo guri na sai kuma aka yi wani arashi wai ko kuma shi ne ke munna wai ya gani sai ce to kai mutum madina ka dinga ce wani kowa madina zai ce ya taɓa gani na ce sai a tare a dinga gaisawa da shi to shikenan da ya zo sai ce su ba sa aurar da yarsu ta fita wani gari saboda mai yace sai suka tashi aka je gaida annaba alaihissara ya gaisuwa wuce tafi uhudu ya gaisuwa sai tafi kofa aka yi ce duk duniya ba irin wannan ba wanda zai fita daga nan ita ko wani guri ga manzo Allah sama abin na a garin kana kusa da shi kana makotaka alaisa ka tashi ka tafi wani gari ba zai yiwu ba akwai wanda suka wani babban ma'aikaci ne manaja ne masanin harkar hotel sai wani babban mutum daga kasashen laraba ya zo yake sauka a hotel ɗinsu ya ga irin aikin da ya iya ya ji daɗin zama a gurin sai ya je ƙasar su yi ma keken hotel irin wannan sai ya zo ya same shi zaman san saba ya kawo kuɗi mankas dala mai yawa iba shi sannan ya ce masa yadda ka raya wannan hotel ɗin wancan da na gina ina so ka tafi da ni in tafi da kai ka je can ka baka aiki ka raya wannan ka faɗi abin da ake baka na ninka maka da kuma ninka maka da kuma ninka maka sai sai ko me za a bashi ba zai ba ba zai taɓa yadda ya fita da garin madina ko wani gari da zama ba sai kullum ya fito daga gida zai zai je baki ulgarkadi je inda annabi alaihi salam yake zuwa ya gaisuwa ya masa addu'a zai zo ya wuce ta gaban annabi alaihi salam ya gaishe shi ya gaisuwa ga sahibahu sannan ya wuce yace ina zan taba yadda in koma garin da babu wannan sai ba zai ba sai ya fi dole ya haƙure ya gyare shi
ووصي أن جعفري أحسن كذبا النبي صلى الله عليه وسلم من يد عثمان رضي الله عنه وتناوله ليسيره على ركبته فصاح به الناس فأخذت من أسئلته في ركبته فقطعها ومات قبل حواله alhauli wahokiya an hakaito cewa anna jahajaha al-gifariya jahajahu al-gifari akhadha qadiban nabi sallallahu alaihi wasallam ya fuzge sandar annabi alaihi salam min yadda usman radiyallahu anhu an sai na usman Allah ya kare da a gare shi lokacin da yan tawaye suka shiga za su yi masa shahada sai ya fuzge sandar a hannunsa wata nawala huli ya kisirahu ala rukubati sai ya saka sandar haka a gwiwa zai karya fasaha bihin na sai mutane suka yi kururuwa kai kai kai kai kai ya ji abin sai ya fasa amma yin wannan da ya kusa da ita aka zarful akila sai abu mai kama da kyansa sai ya kama shi fi rukubati a gwiwarsa faƙaɗa a ha sai ma zai datsa gwiwa saboda in ta kama shi in bai dace ba wannan cutar cikin mintuna za ta game jikinsa kaf in mutu tare kawai sai dace kafar amma duk da haka ma ta kabalal hauli kafin shekara ya mutu wannan kokarin da ya karya sandar kuma ba wani wasa ba ne jajawar yifari din ba a'a sai sun ce babba ne fa amma to ai abin da ya taba na annabi ya taba da shi kuma usmani ne da jira abin da jira a kansa hannunsa abin yake harkar rayuwa ta taso ya so yi wannan amma ga abin da ya faru
قال صلى الله عليه وسلم من حلف على منبري كاذبا فليتبوأ مقعده من النار eh sallallahu alaihi wasallam yace man halafa ala minbari kaziban wanda ya rantsuwa akan minbari na yana mai ƙarya fale ya tabawwa maq'adahu minan nar ya zaɓi gurin zaman sauta dan akwai sai dai zaɓi inda zai zauna ba wai babu ba in dai ya rantsi akan minbarin da ƙarya a lokacin sa alaihi salam dole zai rantsuwa sai a kashi gurin minbar saboda guri ne mai alfarma tsakanin mimbarin da gidansa alayhi salamu duk madina ba guri mai alfarmarsa an ce sai iya gurin da aka binne annabi alayhi salam shine ya fi nan to haka ake sai a je shi yasa sa'id ibn zaid radiyallahu anhu da aka zo da maganar rantsuwa sai ce ko a ina zan rantsa ma banda mimbarin annabi alayhi salam akan gaskiya yake yasa ma wannan mimbarin ba zan je kansa na ko ina kuke so na rantsa ma banda kan wannan mimbar wanda ba mai karya ba mai gaskiya ma zai ji tsoro saboda gudun abin da zai biyo ba abu ne wato kai Allah da yake yi ita kanta rantsuwar ko ina habar tsoro ce ha in aka yi ta ai sai ta bugi gaba ta bigi baya yasa ba dole ba sai dai dole amma ba dole ba mai hankali sai kiyaye ta balle akan mimbarin annabi alaihi salam
وحدثت أن أبا الفضل الجوهري لما ورد مدينة زائرا وقرب من بيوتها ترجل ومشى باكيا منشدا sai an zantar da ni anna abul fadl al-jauhari abul fadl al-jauhari lamma warada al-madinata za'ira da inda ya zo madina yana mai ziyara waƙarba min buyuta ya kusa da gidaddajin madina tara jala sai ya sauka daga kan abin hawansa wama sha ya dinga tafiya da kafa bakin yana kuka mun shidan yana shiban waka yana cewa lamma aina rasan wallam ya da'ala na fu'ada li irfanin rusumi wala lubba zanna alal akawari namshi karamatan liman bana anhu an libba bihi rukuba to haka yake faɗa baitin na almutanabbi ne wanda ya wasaifu daura yana cewa dai naka ma'arabin wa in zittana karba da annaka kunta shams kunta sharqa li shamsi wal garba shine madala'in baitin a ciki yake cewa ara kullana ya bugi hayata li nafsihi harisan alaiha mustahaman biha sabba fa hubbul jabanin nausa abradahu tuqa wa hubbul shuja'in nafsa awradahu al harba to wannan baitin ne shine yayi ta shi ma alkali ya din yayi baitukan waka da wannan wato baharin da wannan rauyin ga baki da shi wanda da ta saka shi da ma bai sa ta nan ba to shi abul fadl al-jauhari wakar yake da ya kusa da garin yana cewa lam ma ra'ayna rasma rasmu shine alamun wurin zama irin abin da mutum ya wuce ya bari ka lokatar da tukunya ce murhu ne alamun kujerar gurin zama nan shine kaza yau shine kaza zaka samu kalama kufai na gurin zama to yace da yanda muka ga wannan amma nawa wallan ya da'ala na fu'ada bai bar mana zuciya ba wala lubban bai bar mana hankali ba da irfanin rasumi da za mu tsaya mu dinga tantance wannan shi ne kala saboda kiɗimewa daga karo hanyo gurin sai kiɗime to da muka ga wannan sai ce na zanna alal aka anil akawari sai muka sauka daga kan sarada na mushi karamata muna tafiya da kafa don girmamawa liman bana anhu wanda gidansa ya nisa da annabi alaihi zai tafiya akan abun hawa amma tun da muka zo kusa bai dace da mu ba an nulin mu bihi rakaba mu tafi kurin sa akan abun hawa ba za mu yi sai dai mu tafi a kafa baitin akan sayful daula ake amma malamai suka ce a nan gurin inda ya yi tamassuli da shi ya karanta shi a gurin annabasa ya fi wanda aka yi baitin saboda shi ya zama kankan kan ya huda cewa wanda yake nesa ya ce sai hawa kuma shi ne liban bana anuhu wanda ya nisa da shi wannan zai tafi akan abun hawa amma mutum da muka gano gidajen muka sauka daga abun hawa to bai dace daga mu ba annulin mabihi rukuwan mu tafi gurinsa muna haye sai a gaba
فوقي عن بعض المريدين أنه لما أشرف على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشأ يقول متمثلا
الحجاب لنا والأهل نازل قمر تقطع دونه الأوهام وإلى المعي بنا ملكنا محمدا وزهورهن على الرحال حرام قربنا من خير من وجع السرى ولها علينا حرمة وزمام yace an hakaito an ba'adil muridina daga shashen muridai su ne wanda suke bin malami murshidun bil haq an ce da shi muridi shine ma'anarsa shine man arada gairar haƙi fa huwa habas in yi nemi na ba gaskiya ba to ya aikata wasa ba sa neman wannan to shine murid amma a sharafa ala madinatar rasul sallallahu alaihi wasallam yayin da ya hango madinar annabi alaihi wasallam an sha'a ya kolo mutamassila sai shiga karanta waka ina mai kaf wato tamassuli da ita to yana karanta ta akan da abinda wani iya tashi ko sai dauko ta isaka a nasa gurin ya to uda ba'u ne adibi shi yake irin wannan in ya zo yana magana sai ya samu wata munasaba da ta dace sai ɗauko baiti sai ya saka shi a gurin to in ya saka shi zai ga ya tafi daidai shine tamassul shi kuma wannan baitukan na abu nuwas ne su ma wayannan abu nuwas ne yace rufi alhijabu lana an ɗauke mana shamaki ma'ana shamakai na masu mulki da manyan mutane da ake sawa ba za ka isa gurin da suke ba to su da suka iso madina sai suka ce da an janye komai wato nisa babu an gama yanke nisan halahali nazirin sai ta bayyana ga mai gani naziru mai gani ko kuma naziru ma'ana kwayar ido sai ta bayyana ga kwayar ido shine imsanul aini amma me ya bayyana gare shi kamarun shine tauraro daren goma sha hudu ma'ana shine annabi alaihissalam ta kadda adunahu al-awhaw to tunda muka zo inda yake wahami da zace zace ya riga ya kare ga magashi dab kari ya kore ji wa izal ma'iyu bina balagna muhammadan sai ga dabbobin mu raƙuma sun kai mu gurin annabi alaihissalam to wayannan dabbobin da suka kai mu fa zuhuruhunna ala rihali haram bayan su isa ke ganin siddi a hau ya haramta na mu sake dora musu saboda me yace qarrabna na min khairi man wadi asara sun kawo mu gurin wanda yafi wanda dai taka doran kasa falaha alaina hurmatu wayannan dabbobin akwai suna da kima a gurin mu wasu mamun da alƙawari duk wani abu da zai musu wata abu na illa ba za mu kare yi ba amma fa suhuruhun alar rihali haramun su bayan su ya haramta kuma sake ɗora musu siddi ma'anar wannan famun zo kenan ba za mu sake hawa mu koma garin ba ba za mu bugu gurin ba ai da ba a yadda ai wani suka je ko su kuba ba sa zuwa shi wannan shine babu lahi ina zan bashin ta wani ce sai mutum zai kwanaki ne to zai iya fita ya je can ya shan 'yan mintuna idawo amma wa gurin ake anana ce saboda wannan gurin in nan ɗinka da gaskiya ka je babban karkai wasa amma nan ɗinka shi ne alkali shi ne alkali sai ba za mu sake ɗora musu mu ɗaura sidi mu koma garin mu ya shi ke shi ne ma'anar wannan mun zo zama dam mu rabu da annaba ba za mu yi ba har abada tabi mamaki kuma da ne aka ce mutane da ba shi sun je madina ba ana ta ganin kamar ba komai kuma ka ga yadda mutane suke wani
wa hukiya an ba'ari mushayiki annahu hajja mashiyan fakila lahu fi zalika fa'ala abdul abiku ya'ti ila baiti maulahu rakiban لو قدرت أن أمشي أمشي على رأسي ما مشيت على قدمي yace wa hukiya an ba adil mashayikhi kun haka tula gabari gabari bato shashen malamai annahu hajja mashiya yayi haji a kafa ya hau abin hawa a kafa ya yi faƙila lahu fi zalika sai aka yi magana a kan wani me yasa ka ƙi abin hawa abin hawa ka tafi a ƙasa faƙala sai ce al'audul abiku gudajjen bawa ya ci ila baiti maulahu rakiban yana zuwa gidan ubangidansa ne a haye ba wanda ya gudu in ya tuba ya da ai a ƙasa zai taho ya zo ya faɗi ya san ko me za a yi da shi amma ba ya taho da tinga ya hawa abin hawa ya zama wani abu kenan shi da ya aikata laifi ya tsoron a yafe masa ai da tawaru zai zo yasa na tafi a kafa yace laukadartu ana amshi ala ra'asi da na samu iko a ce zan yi tafiya da ka da ka zan dinga tafiya ba da kafa ba ma mashaitu alaka da mayya da ban yi tafiya da diga digina ba ta da kafa ka zan dinga tafiya so da kaskantar da kai ko Allah ya dube ni da ruwa na rahama ita daruki na da akwa amin
هذا الآلي وجدير بموائنا أمرت بالوحي والتنزيل وتنزيل وترددت بها جبريل وميكائيل وأرجت منها الملائكة والروح جت أرساتها بالتبديل والتسبيح واستعلت قوتها على جسد السيد البشري وانتشرها عنها من دين الله وسنة رسوله ومن انتشر مدارس الآيات ومساجد وتلاوة صلوات ومشاهد الدائم والخيرات ومعاهد البراهين والمعجزات ومناسك الدين ومشائر وشائر المسلمين ومواقف سيد المرسلين ومتوقف خاتم النبيين حيث انفجرت النبوة وعين الفاضل وبابها ومواطن الزويت فيها رسالات وأول أرض مستجد مصطفى ترابها أن تعظم ذاتها وتتلس نفحاتها وتقبل ذوقها وتدورتها
قال القاضي القالي iri yace waje dirun lima waɗina ya cancanta ga gurare umirat bil wahayi da aka raya ta da wahayi watan zili da saukar qur'ani wa taraddada biha jibril wa mika'il jibril ya dinga kaiwa da komowa a gurin shekara da shekaru ba dare ba rana mika'il kuma ya dinga rako shi wa arajar min hal mala'ikatu war ruh gurin da mala'iku suka dinga tashi da kuma ruhu mala'ika jibrilu wadda jat arasatuha sasanninta kuma suka cika da muryoyin takadisi tsarkake Allah wata subihi da kuma tsarkake shi da girmama shi tasbihi irin na annabi alaihi da wanda sabbai suka yi da wanda ake ran sallah da sauransu da wanda yake akan minbari alaihi salam garin ya cika da wannan muryar sannan washtamalat turbatuha kasar ta tattare jasadin sayyidul bashari jikin shugaban halittar Allah gaba ɗaya sallama wanta shara'an hamin dinillahi wa sunnatu rasulihi man tashara sannan daga nan ne addinin Allah da sunan manzara mai sira da manzara Allah ta yaɗa a sauran ƙasashe a duniya sannan madarisu ayati makaranta ce ta ayoyin ƙur'ani domin buyuti azwajin nabi alaihi dukkanin su makaranta ne sannan masallacin makaranta ne sannan guraren unguwar makaranta ne dan banu zafar anan ya je da la'asar alaihi salam ya sa wallahi dan masauri ya karanta masa ayoyi nan wanda ya zo fa kaifa idza ina min kulli ummatin bi shahidin waje ina bika ala haula'i shahida sai ga idan sa alaihi salam yana hawaye sai ce hasbuka hasbuka hasbuka to shine madarisu ayat guraren da ake karanta ayoyin ubangiji wa masajidu da kuma guraren sujada da ake salloli wa salawat da guraren yin sallah wa mashahidul fadaili da mahallai na falala wal khairati da alkhairai wa ma'ahidul barahin da kuma gurare na hujjoji wal mu'jizati da mu'jiza domin wannan an yi ta ganin mu'jiza da hujja iri iri dan yana kan minbari alaihi salam yana huduba sai wani ya tashi ce ya rasulullahi ba ruwa dabbobi suna mutuwa shuka duk ta bushe sai tsit sai ce Allahumma agisna Allahumma agisna Allahumma agisna sai ya shiru sai dam dam dam dam dam da wajen dutsen sal'u sai hadiri sai ruwa aka dinga tsaftarwa haka aka ta daga juma'ar kwata fa ajiki aka dinga laftarwa har sai da juma'a ta zagayo ba a dauke ba ana cikin masallacin sai balaraban ya sake miƙe ya ce rasulullahi ruwa ya tafi da dabbobi ya rusa gidaje ya tafi da gonaki duk amfanin gona sai ya haka sai ce da shi hawalaina la alaina imam al-jibali wa man dabitar asha tafi ko fi ba nan ba tafi kan duwatsu da inda tsiro yake fitowa sai aga waya ya tafi can to sai ce ina ali dan abi dalib sai ya miƙe sai sai rasulullah na san abin da kake nufi sai ce mahaifinka shine yake min waka yake cewa abiyada yusuf galgama mu bi wajehi shimalul yatama ra'afatul lil aramili yau yana da yana nan da ya ga abin da ya haura inda ya taba tsammai assalam to shine sai mu ahidul barahin wal mu'jizat haka yake wa manasikuddin da guraren aiwatar da addini wa mashairul muslimina da guraren ibadu na musulmi shin an ce mashair wurin da in ka je sai zuciyarka ta motsa sai ta karaya sai ka ji daɗi sai ka ji bege sai ka ji ba za ka bar gurin ba shine mashair wa mawaqifu sayyidil mursalin da gurin tsayuwa na shugaban manzanni gaba ɗaya umutabbawa ukatamin nabi'ina gurin zaman shugaban wato cikamakin annabawa haisu in fajaratin nubuwa yadda annabta ta fasu shi yasa ya ce innal imana la ya aruzu ilal madinati kama ta aruzu hayyatu ila jihuriha imani zai dawo madina kamar yadda mucijiya take koma ramanta ma'ana daga nan ifita kamar muciji in ya fito daga rami ya fasa kai in ya fasa kai kowa hakushe zai tashi to in ya sauke kan ne kuma aka bar shi da duka in ya zaga ya zagayo ba guri to da gidansa damunsa zai koma ya ce wacari yana nufin wataƙila haka gaba duk abin da zai zo na rikicin duniya to musuluncin iyanan zai dawo wata wadda kuma aka ce yana nufin kowane abu yana da cibiya to cibiyar musulunci madina idan inda aka fita aka fafatan a samu karayanan za a dawo a ɗora a gyara a gane kuskure a kowa kuma duk inda kora ta taho in aka zo nan ta ƙare to shi ita madina ke da sai sa ilaya arzu ilal madinati kamata arzul hayyatu ila jihuriha sai to anan ne in fajaratin nubuwa annabta ta faso ta fansama wa aina fada ubabuha anan ne mamakon ruwanta irin wanda za ga yanzu ana yi a cikin talabijin za ka ga ƙasa kaza sun sami fayadanat wato ambaliyar ruwa ta huwai ambaliya cika garin rika da unguwanni ta ya shafe su to haka annabta ta wa duniya daga madina ta fita wa mawaɗinu ruwiyat fi har risalatu mahallai ne da aka tattare risala wato manzanci wa awwalu ardin masajidil mustafa sallallahu alaihi wasallam turabuha yace farkon kasar da turbayata ta fara taba jikin annabi alaihi salam wato jadirun lemawa ina ansar shine an tu'azzama arasatuha nan duk hujja ibaya ya cancanta gasar da take da kaza da kaza da kaza to ta cancanci an tu'azzama a rasatu ba a girmama sasanninta da filayenta gaba ɗaya a girmama su wato tana sama na fahatuwa a kuma sheƙi wato turarenta saboda akwai na fahatu ta ubangiji da ke ta yi da yawa mutane wani hakikar abu ne amma kuwa sai abinda wanda Allah isu wani tun daga nan in zai tafi madina tun daga nan gida hancinsa zai fara jin ƙanshin gara wani sai ya sauka a iyakar a jidda to zai fara ji wani kuma sai ya tafi ya samu kamar kilomita ya rage kamar kilomita 100 ko 70 sai a buɗe masa wani ba zai ji ba sai ya je masallaci wani har ya gama ba zai ji ba kuma da yawa in mutum ya je in ya dawo ko baka san ya je ba in ya zo ku gaisa sai ka ji kanshin annabasa da kansa amma in yi sa'a ta karbu yana zuwa za ka gane shi da ka ji shi sai ku gaisa dai kamar shiru amin wato kabbala rubu'uha wato sasanninta sun cancanci a dinga sumbatar su wajiduratuha da bangwayen garin da sun cancanci a musu haka saboda waye a garin annabi alaihi salam tunan shi ma ce baitukan na kalkali ne da kansa shi ya yi su sai ya dara khairul mursali na waman bihi hudiyar anamu wa kusa bil ayati indi li ajalika lawatun wa sababatun wa tashawwuqun mutawakkidul jamarati wa alayya ahadun in bala'at mahajiri من تلكم الجدرات والأرسات لأغفرن مسون شيبي بين بيت بينها من كسرة التقبيل والرشفات لولا الأوادي والأعادي زرتها أبدا ولو سحبا على الوجنات لكن سأهدي من حفيل تهيتي بقديل تلك الدار والحجرات أزكى من المسك المفتق نبحة تغشاه بالآثال والبكرات تخصه بزواكي الصلوات ونمامي التسليم والبركات الله أكبر الله أكبر shi ya dara khairul mursalin ya gidan mafificin manzanni wa man bihi hudiyal anam wanda da shine aka shirye talikai wa khussa bil ayati kuma aka keɓance shi da ayoyi yana cewa ubangiji ya bashi sab'ul masani ita ce fatiha kaga khussa bil ayat wata ran ana zaune sai aka ji wata ƙara buɗe kofa girr shi yasa annabi alaihi ce kun san wannan motsin na meye sai ce wata kofa ce ba taɓa buɗe ta ba tun da Allah ya halicce ta sai yau aka buɗe ta kuma mala'ika mai taɓa sakkowa doron ƙasa ba shine isakko ya zo ya ce da ni ya muhammad abshir albushirinka ubangiji ya baka ayoyi guda ya baka alheri abin na abishir bin wurai ne uti tahuma lam yi tahuma na biyun kablak fatihatul kitabi wa hawati musuratul baqara haka yace masa ina maka alwashi da haske guda biyu ba ta uba wannan annabi suwa su ne fatihatul kitabi da kuma aya karshen suratul baqara amanar rasul da la yukallifu lahu nafsan illa wusa ba wanda zai karanta su face duk abin da yake ciki sai Allah ya bashi yace kusa bil ayati an kebance shi da ayoyi indi la ajalika lawatun wa sababatun da lawa da sababa da abu ne wato soyayya da kauna mai karfi wacce take haɓaɓɓaka zuciya shine garbashin bidar sado da kai da malam yake faɗa to ita irin wannan soyayya sai wanda ya santa ba irin soyayya wace ta samari da yan mata wanda suke faɗa mafi yawan yan zamani haka suka ɗauki abu amma wanda ya san annabi su ya san kokon zuciya take ci ta dinka saɓarɓala ta wata shawwakon da kuma bege mutawakkidun mutawakkidul jamarat wanda ta da to wato jamarat garwashin ringis yana ta kara zafi yana kara walwalwalwalwal saboda tsananin kauna ina alayya ahadun ina akwai alkawari gare na in mala'atu mahajiri in ido na na cika shi min tilkum wal jadarati wal arsat da wayannan wato bangwaye na gidaje wal arasati da kuma sarari na madina kenan zan kuma turmuza kaina shi ne wafiran nan masu na shaibi bainaha zan turmuza kaina ta koka shi min kasarati ta kabil warra shafat saboda yawan sumbanta da kuma tsotsa lal awadi ba dan musifin duniya ba wala aadi da mukiya zurtuha abada ta nazirce ta kula har abada zan dinga zuwa walau sahaban alal wajanati ko da da kudu kuki zan dinga tafiya sai na ji ba da kafa ba bakin sa'udi min hafila tahiyyati sai dai zan ba da kyauta hafil shine tari zan ba da tari na gaisuwa ta amma ga likaɗi ne tilkar da ga wanda yake zaune a wannan gida shine annabi alayhi salam wal hujurati da kuma wayannan ɗakunan na matan annabi alayhi salam to tarin godiya ta da gaisuwa ta gare shi ne alayhi salam azka min al miski al mufattaki na fata yafi al miski wanda yake ya faso haske wato kanshinsa ifasu ibaza ko ina to gaisuwar tawa ta fi wannan na fatan haske kai kanshi ta ga shahu za ta lullube gurin bil'asali wal bukurati wato safiya da mareci alzina amanu zkurullaha zikran kaseera wasabbihuhu bukuratan wa asila shine ta ga shahu bil'asali wal bukurati safiya da mareci wannan ba yankewa gaisuwar tawa wata husuhu bi zawakiyar salawat ta kuma keɓance annabi alaihi da zawakiyar salawat salatai wadda suke zakiyat masu ƙaruwa da kansu wannan ma da mamiyar taslimi da kuma sallama ita ma mai ƙaruwa da kanta koyo shi wal barakat da kuma albarka alhamdulillah wannan bai ta kansa ne duk bekin zuwa madina ne Allahu akbar آمين Allah ka hore mana Allah ka hore mana Allah ka hore mana hore mana to an samu to sai a nuna mun gani na abu gaba ra'ayi in ka kalli masallacin annabi alaihi salamu ai sai kuka to ai kage ga dalar to wanda zai hau da ita ya hau daga nan sai ya je har can ƙarshe ya ɗora na ƙarshen da shine fi kowa ƙarfi da iyawa to shi shi sajiyar na ce a kai su shi sajiyar na ce a da za a same ta to nan za a gane da annaba alaihissalam ya ce shi a mazaunin yana ɗauke da labina tubali ne duk sauran annaba alaihissalam kowa da nasa amma nasa shi zai cika na kowa shi ne na ƙarshe a sauƙa duk wanda zai zo ya saka wannan lebura ne yana ta sanarsa amma wanda zai sai na ƙarshe a dukkan masu aikin da lagyaɗa shi ne sama da kowa don in ya saka har sai an ba shi kyauta ta musamman so da kewaye wannan a dinga kewa da ƙafa tare da sintimeman buhu mai kwano arba'in na cashashiyar gyaɗa mai kyau tsintsir ya ɗora ta a ka yana tafiya zaga ne je ya ɗora a ƙarshe ba ƙarami ba ne to anawsa dukkan makarimul akhlaqi shi kammala ta ba za ka iya gane alfarmarsa da darajarsa akan kowa ba sai ka dubi wannan ka gane yanda aka dora ta kuma ka ga wanda shi kadai zai iya dora wannan to ka san a cikin masu aikin ba kamar sa shine amin shine can na karshe shine labina ta karshe shi shi zai dora wannan alayhi salam kina ku juya musu nan su gani su ma Allah ya sa an sami an sami irin na'am? so kula da ita mu da Mm.